أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحسن إذا شئت سهلا وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم وبعد إن شاء الله karatunmu na littafin ashariya za mu ɗora daga inda muka tsaya. Ya ce, Jidaluka jahadun za mu tashi harful jimi, jidaluka jahalun an huda shar'i ba'inu, jazu'un manu'un an tabil butul da'inu, jamuhun januhun liddi'aci wa ma'inu, jaral kalamul a'ala bima huwa ka'inu, fakun harijan in shi ta'au mutaharrija. jidaluka jahalun jidaluka jayayyar da kake yi da gaskiya jahalun gaskiya ne an huda shar'i ga barin shari'a an huda shar'i ga shari'a ta halitta ta shari'a eh jidaluka jayayyar da kake yi an huda shar'i daga shari'a irin ta shari'a jahalun jahilci ne ba'inu kuma nisanta ne ba'inu kuma nisanta ne daga addini. Jazu'un, gashi ka kasance kai mutum ne mai raki, marar haƙuri, iza masahu sharru jazu'a. Jazu'un ka kasance ne mutum mai raki wanda baka da haƙuri abu kaɗan yana samun ka kai ta kuka, wayyo kaza ya faru harkoki sun tsaya babu kaza. Manu'un, ga ka ga tsananin rowa. Anta da'inu, ga ka mai tsananin yin biyayya, bilbuɗuli ga aiki na ɓarna, aiki mara kyau ne kan gaka da masayayya. Jumuhun gaka mai tsananin taurin kai, wanda ba ƙasan gaskiya. Januhun lidda'ati, mai karkata liddi'ati zuwa ga neman abinci mai daɗi, addi'at nan na abinci ne. Januhun mai tsananin karkata liddi'ati ga neman abinci mai daɗi, wa ma'inu gaka mai yawan ƙarya. Jaral kalamul a'ala, alƙalami maɗaukaki jara ya gudana bima huwa ka'inu da abin da zai faru duk abin da ba kai saka samu abin da Allah bai rubuta za ka samu ba duk inda mutum zai kai ga barin addini don ya samu duniya to bai isa ya samu abin da ba a rubuta zai samu ba bakun harijan ka kasance mai bakin ciki saboda zunubinka in shi in ka so au mutaharrija ko kuma ka kasance mai mai yin baƙin ciki da rashin ibada. Jawa'u fu'adin minka mal'aminan lahawa, janaita alaihi bin jizabika littawa, jahahu min al'ausafi ma fihi kaddisawa, jananuka mahabubul haƙiƙati bin lahawa, wa kai failuhu subhu fi ga saƙin duja. jawa'u fu'adin sasannin zuciya minka taka mal aya cika min alhawa da san zuciya janaita alaihi kayi aikin zunubi alaihi saboda al'amuran duniya bin jizabika saboda karkatar ka littawa ga halaka jahahu min al'ausafi ma fi karsawa jahahu min al'ausafi jahahu karkatarka min al'ausafi daga siffofi munana ma fi ƙaddasawa shi ne abin da ya zaunar da wannan zunubin a zuciyarka. Jananuka mahajubul haƙiƙati, jananuka zuciyarka mahajubul haƙiƙati, an sha makance ta daga ilimin haƙiƙa. shine mahjubul haqiqati ka zama mahjubi ka kasa gane ilimin haqiqa jananuka zuciyarka mahjubul haqiqati an mata shamaki an an rufe ta al haqiqati da ta gane ilimin haqiqa bil hawa saboda son zuciyarka wa kaifa ta yaya ne ne yaluhu subuhu safiya za ta bayyana fi ga sake duja a cikin duhun dare jananul amani fi jananika murdibu jirabuka fihi hillu wal hirma muqtibu jawadin bidinin qurdubanan muqarribu jama'ahu ka fil lazzati lin nafsi muqtibu qalil tawaqqi man yasiru mulajjija jananul amani gonakai irin na buri murɗibu sun yi ɗanye fi jananika cikin zuciyarka sun yi kore shar kasan in amfanin gona ya kore to kaga yana zaune lafiya kenan to burace burace sun yi kore a zuciyarka ma'ana abubuwan da ka sa a gaba na burace burace ko ragewa ba ka yi ka kwaso su shine jinalul amani gonakan burace burace murtibu sun yi ƴaƴa sun zama ɗanye sun zama koraye daga raɗabu ne fi jananika cikin zuciyarka jarabuka birgamanka fihil hillu haram ne fihil hillu akwai halal a cikinta muqdibu wanda aka cakuɗa bil hirmi da haram burgamanka yaki halak yaki haram burgami jarab shine burgami jaka ce amma tana ɗan bambanci da jaka duk wanda ya san rigar fulo rigar fulo irin rigar fulon nan da ake sawa fulo matashin kai to mutanen da jaka ce amma sai a yi ta kamar rigar fulo duk wasu kayayyaki da komai sai a sa a ciki amma ita kama bakin ta ake a ɗaure ba zik ma ake sa mata a zuge ba a ita kama bakin ake a ɗaure in aka zuba abin da aka zuba a cikin ta sai a kama bakin sai a ɗaure to ita ce jirab ita ce burgami jaka ce amma rigar fulo ne kamar rigar fulo haka za a yi ta da ɗan tsayi in aka ɗura abin da aka ɗura sai a kama bakin ta sai a ɗaure kamar yadda ake ɗaure buhu ba ɗinke ta ake ba ba zuge ta ake kamar wannan ba ita ce jirab jawadun bidini ga ka kai mai kyauta ne da addininka ƙurƙubanu ga ka marar kishi muƙarƙibu eh muƙarƙibu jamahuka fil lazzati muƙarƙibu mai jefa muƙarƙibu mai faduwa yawa shine muƙarƙibu mai faduwa eh jawadun bidini mai kyauta ne da addininsa ƙurɗubanu mutum marar kishi muƙarɗibu mutumin da yake mai faduwa jamahuka zurfafawarka fillar zati a cikin jin daɗin duniya cewa komai sai ka samu mai daɗi fillar zati linnas cikin jin daɗin rai mu'udibu wannan abun mai halakarwa ne qalilu tawakki ga ka mai karancin attawakki kiyaye kanka man yasiru wanda yake tafiya mulajjija mai zurfafawa cikin abu jabisun watarju an tulaqaba arisan jalisuka shaytanu yura laka harisan janaka gadan ma kunta fil yawmi garisan jabanu watarju an tulaqaba farisan mata shabahul abdul yamani yudumlaja dumuluja jabisu ga ka mutum matsoraci watarju amma kai abin da kake so an tulakaba a maka lakabi arisan a ce ma shugaba ka fi so a ce ranka ya daɗe Allah ja zamaninka ga kuma kai matsoraci ne kaga matsoraci baya shugabanci jali suka shaidanu abokin zaman ka shaidan ne yuralaka da ake nuna maka shi harisan cewa wai shi din mai gadi ne cewa kamar zai iya kange ka ba za ka mutu ba abubuwan da kake na jin daɗi harisan kamar mai gadin ka ne zai gaje zai maka zai zai kiyaye ka daga mala'iku in mala'ikan mutuwa ya zo zai hana ka ya dauke ka da yawa mutane in suka samu dama ko mulki ko wani abu gani suke kamar ma ba za ma su sauka akan mulkin ba ko kuma ba wanda ya isa ya komai ma akan su to yuralaka da ake nuna maka harisan cewa a matsayin mai gadi ne shi din kamar yana gadin ka ne janaka gadan abin da za ka ci gobe, janaka abin da za ka tsasa ka ci gadon gobe alkiyama, makunta abin da ka kasance garisan ka shuka shi ne filiyau mai a yau a duniya. Abin da ka shuka shi za ka girba, abin da za ka ci gobe abin da ka shuka ne a duniya. Jabanu, ga ka mai yawan tsoro, watar ju amma abin da kake so an tulakaba, a yi maka lakabi, farisan, a ce maka barde. shine an tulakaba a maka lakabi farisan a ce maka kai barde ne kai jayaki ne eh ga kai matsoraci amma zo kake a ce maka kai barde ne mata shabahul albul yamani jumlaja mata yaushe ne ne al abul yamani takwabi kirar yaman shabahu dumuluja a ce munduwar kafa tana kama da shi ta yaya munduwar kafa wani warwaro ne da mata suke sawa a kafarsu ya ce mata yaushe ne ne al'adbul yamaniyu takwabi ƙidar yaman mata yaushe ne ne shabahu dumluja a ce munduwar kafa za ta yi kama da shi ta yaya takwabi zai kama da munduwar kafa abin da mata suke sawa kafar su na ado ta yaya takwabi zai kama da munduwa warwaran da ake sawa kafa kaga wai ba iri ɗaya bane eh to saboda haka mutumin da bai kai ba to ta yaya zai ce ya kai jarahata bima yafana wa tabata alahu janiban li shaytanin wa walaita alahu jahulan wa ba'dal mauti tudriku a tudrik tadri ma'alahu jaraita ila sha'wi allazi lan tanalahu wa man talaba ad-dunya fagayatuhu al-wajh jarahata bima yafna jarahta bima yafna ka tara bima yafna abin da zai kare wata ba'ata ka bibi alahu kawalwainiyar wannan gurin wannan abu ka bi ka alahu kawalwainiyarsa janinan li shaidanin eh janinan ka zauna li shaidanin ga da shaidan wa walaita ka bi alahu jama'ar shaidan din daga ali ne alu da ace alu na iyalai wa walaita ka ba alahu jama'ar shidan ko kace iyalan shidan jahula ga ka mai yawan jahilci wa ba'da mauti bayan mutuwa ta dari zaka san ma'alahu makomarsa wannan abin da ka bi jaraita kai gaggawa ko ka gudana ila sha'awi zuwa ga wani fage allazi lan tanaluhu wanda ba za ka same shi ba kai so kake ka tara dukiya kuma ka zauna a duniyar karka mutu wanda lan tanaluhu ba za ka same shi ba wa man dalabar duniya duk wanda ya nemi duniya fagayatuhu karshen sa waja shine ciwon kafa shine waja ciwon kafa wani irin waja din amma ciwon kafa ne amma yawanci raƙuma sun fi yin sa shine waja wani irin ciwon kafa ne da in ya kama kofatan raƙumi sai kofatan ya rika tsatsagewa jafauta bi amwalin ladaika wadi'atin da shi ita alaiha wahaya gaira wadi'atun jaribta bi amalin sihamin wadi'atin jahiltar layali wahawa za tu qadi'atin turika nudaran summa tudika baharaja jafauta bi amwalin ladaika jafauta kai wauta eh jafauta jafauta bi amwalin kai rowa bi amwalin da dukiyoyi ladaika da take hannunka wadi'atin kuma gashi ajiya aka baka kai ma ba taka bace kai ma ba taka bace ajiya aka baka amma madadin ka taimaki mutane da abin da kai ma ba naka bane to kaki jafauta kayi wauta ko ka ce kayi rowa daga jafa'i ne bi amwalin da dukiya ladaika da take garinka wadi'atan kuma ajiya aka baka kai ma ba taka bane da shi ita alaiha ka yi kwaɗayi ga wannan dukiyar waha ya gairu wadi'atin kuma dukiyar nan ba dawwama za ta yi ba ba mai zama ba ce kana son abin da ba dawwama ba zama zai ba jaribta bi amali jaribta kayi kazuwa shi ake kira jirbu eh jaribta kayi kazuwa shine irin kuraje da suke fito a jikin mutane bi amalin saboda burace-buracenka, sihami wanda wannan burace-buracen naka sun kasance kibiya ce, radiatin wacce take mai faduwa shine wannan su waɗannan burace-buracen naka da suka samu maka kazuwa, sihamin wata iriyar kibiya ce radiatin mai faduwa. Abin da ake nufi da sihamin radiatin kibiya mai faduwa, wanda za a yi ta harban abu da ita ta kasa samun wannan abin. ai ta harbi amma ba za ta ba ta harbi wannan abin da ake so a harba ba ita ake cewa sihamin radiatin kibiya wacce take mai faduwa a wata nuskar kuma sihamin kibiya wadi'atin ita kuma wadi'atin ita ce kibiya amma wacce take a marar kyau afwan ita wannan radiatin din ita ce bisa wannan sihamir da di'atin kibiya wacce take marar kyau abinda balarabe ke cewa sihamir radi'atin ko sahamur radi'at radi'atu kibiya radi'a shine kibiyar da karfan jikin ya cire idan ka kalli kibiya ai ka san abubuwa ne guda biyu a jikin ta zuwa uku abu na farko akwai wannan icen na kibiyar da ake harbi da ita na biyu kuma akwai wannan karfan da ke jiki wanda in an harba karfan shi yake hudawa tunda karfan shi ne daman haɗari kaga abu biyu kenan ko to ai kibiya ba ta yin rauni daman sai da abu guda biyu farko ya zama akwai wannan icen karan a jikinta sannan kuma ya zama akwai kan to in balarabe ce sihamin rafi'atin kibiya ce amma wanda karfan ya cire kaga ai irin wannan kibiyar ai ko ko dan ko dan kaza ba za ta kashe ba in dai ba in ka harba ma tunda ba karfin ai ba ta da karshe ba za ma ta tafi ba lauyewa za ta tunda ba ta da nauyi to irin wannan kibiyar ita ce sihamin rafi'atin to yace jaribta kai kazuwa bi amalin da wasu burace-burace sihamin wanda waɗannan burace-buracen kibiya ce radi'atin wanda take ba ƙarfi a jikinta kaga in ta harba ma ba za ta yi rauni ba in ta samu ma ba za ta kashe ba a wata nuskan kuma sihamin wadi'atin wasu kuma a matsayin radin shi su da ita wau in kuma aka ce wadi'a shine kibiya in aka ce sihamin wadi'atin kibiya in aka ce wadi'atin ita ce wacce ba ta samu irin kibiyar ta take kuskurewa ai ta harban abu amma ba za ta same shi ba sai ta lauyewa ai ta harbi amma ta kasa samun abu to wannan shine burace buracen da mutum yake da su jahiltar layali ka jahilci darare wahaya su darare za tu kabi'atin ma'abota yaudara ce gari ya waye tsammani kake dare zai yi dare yayi kai tsammanin kawai gari zai waye to shine za tu kabi'atin ma'abociyar yaudara turika nodara su waɗannan darare yau da gobe turika suna nuna maka nudaran kyawawan kuɗi sun matu kuɗi ka sannan in sun tashi su baka baharaja kuɗi jabu shine baharaja mummunan abu baharaja kuɗi wanda suke jabu in sun tashi mai kyau za su nuna maka amma in sun tashi baka jabu za su baka shine dai abu burace-buracen rayuwa na mutum eh jasamta ala ukulin haramin harastahu jamilika durran birriya idarastahu jahilta kitaban jahilta kitaban kulli yawmin darastahu janaka ala miqdari ma qad garastahu fadunaka faktar aw jasan aw banastaja eh jasamta ala ukulin kala zumci ala ukulin abinci haramin na haram harastahu wanda kake nika shi harastahu wanda kake nika shi jamilka durra aikinka mai kyau gaba daya darastahu ka shafe wannan aiki mai kyau birriya ita hanyar yin riya jahilta kitaban ka jahilci littafi kulle yomin wanda kowace rana da rastahu kana ta karanta shi amma ka kasa ka jahilce shi janaka alami kidari janaka abin da za ka ɗasa ka ci alami kidari yana gwargwadon makadiga rastahu abin da ka shuka shi abin da ka shuka shi za ka girba gwargwadon abin da ka shuka gwargwadon abin da za ka ci fadunaka na riƙa sheka ko kuma ka ce fadunaka yanzu kuma ya rage naka faktar aujasan ka zaɓi aujasu shi kaya ne da shi au ba nafsaja ko kuma ba nafsaju shi kuma ba nafsaju kanshi ne da shi ya riga ya rage naka yanzu ko ka zaɓi mai kaya ko ka zaɓi mai daɗi mai kanshi shi aujasan ɗin itace ne itace ne mai kaya na yi iya bakin ƙoƙari na samu sunansa da hausa ban samu ba eh aujasan itace ne wanda yake mai kaya au ba nafsaja ko kuma ba nafsaju shi kuma ba nafsaju a wani lokacin a zaure suna fassara shi da cewa ɗaɗɗoya ɗaɗɗoya amma abin da na fahimta ba nasajin nan ɗaɗɗoya ce amma ba irin tamu ba saboda mu ɗaɗɗoya irin tamu ta nan kaga muna haɗa hayaƙi ne da ita yawanci hayaƙi hayaƙi na magunguna ake haɗawa da ita ita kuma banasajin nan ɗaɗɗoya ce amma su turare suke haɗawa da ita kaga mu ina tsammana akwai bambanci tsakanin ɗaɗɗoyar mu da tasu to fadunaka ya rage naka kuma kai yanzu faktar aujasan in aka zaɓi aujasu tunda shi kaya ce da shi wanda in ka sake zai maka rauni aw ba nafsaja ko kuma ba nafsaji ita kanshi ne ma da ita take da dadi ya rage naka to shine janaita ala khallin wajirta wa lam taqul januhan anil ikwani in milta lam tumil jazat khadamta jazamta oral arhami amdan walam tasil jama'ata walam tubzal walta walam tanil wa qulta walam tafa'al fasummita ahwaja janaita ala khallin janaita kai zinifi janaita kai laifi ala kallin game da abokin zamanka ka saba wa abokan zamanka abu mutane kuke tare da su kai ta musu abubuwa marasa daɗi shine janaita kai laifi ala kallin ga abokan da kuke zaune da su sune masoyanka abokan zamanka wajurta ka zalunce su walam tukil ko baka ce su yafe maka ba shine walam tukil baka nemi cewa su yafe ma ba ka musu laifi ko baka ba su hakuri ba januhu anil ikiwani ga ka ka karkata ka bar yan uwanka in milta idan ka karkace ka bar su walam tamil baka dawowa zuwa gare su ka dawo ka samu kuɗi ko ka samu abin da kake so ka samu ka watsar da yan uwa duk ka guje su januha anil ikiwani ka kaurace wa ‘yan uwanka, milta, ka karkace ka basu walamta mil baka karkata zuwa gare su ba, jazamta ural arhami ka yanke igiyar zumuntar da ke tsakaninka da ‘yan uwanka, amdan da gangan, walamta sil baka je ka sada zumunci tsakaninka da ‘yan uwanka ba, jama'ata ka tara dukiya, walamta buzul baka yi kyauta ba. baka kyauta ka ba wa ƴan uwanka musulmi ba wanilta kai ka samu walam tunil ko baka ba wani ba wa kulta ka faɗa wa ƴan uwanka kace musu zan muka kaza wani zan baka kaza zan ba wani jari walam ta fa'al kuma ka ki ba su ka ce wani zaka masa kaza ba kamar ba ka ce wani zaka masa kaza ba kamar ba fasun mita ahawaja to saboda irin wannan aikin naka sai a kira ka da wawa jama'ata zunuban yastazilluka hashduha jaza'uka hayyatun yadurruka kashduha jabaita wannan jabaita dawalan la yuhummuka nashduha janaita ala nafs allati alaka rushdaha tadiqul hawa tudiqul hawa fiha wa lam tatatu fiha wa tattahimul hijab jama'atu zunuba yace ya kai dan uwa ka tara zunubi yastalizuka hashduha hashduha taran wannan zunubin yastazilluka zai saka kasdanci ba jaza'uka sakamakon wannan zulubin da ka tara hayyatun macizai ne kashduha cizon wannan macizan ya durruka zai cutar da kai jabaita dawala jabaita ka tara dawalan abubuwan da suke masu bata wanda suka bata nashduha cigiyar waɗannan batattun abubuwan kuma la yuhimmuka baya damunka ka tara abin da kawai ka san ma ya tarwatse kuma cikinsa baya damun ka shine jabaita ka tara dawalan batattun abubuwa abin da ake nufi da abdalla shine kamar kaya shi yasa can hadisi ko kuma hadisi ko maganganun hikima wallahu a'lam aka ce al hikimatu dalatul mu'mini aina ma wajadaha akazaha ita hikima dalatul mu'mini kayan mu'mini ne wanda ya bata aina ma waje da aka zabi inda ya samu ya kare ya karba to yasa dukiya ake ce masa balla ita balla ka san in kaya ya bata to kullun cijiyar sa ake ina za a gaishe to ita dukiya ana kiranta balla a larabci saboda ni in ka kalla kowa neman teke kowa neman teke in kaga an fito kasuwa dukiya ake nema an tafi makaranta dukiya ake nema makarantu na boko misali an tafi ma'aikatu dukiya ake nema an tafi kamfanoni dukiya ake nema an tafi gona dukiya ake nema an tafi kogi dukiya ake nema to shi yasa ita ma laraba suke ce mata da Allah dukiya mana kowa neman take to janaita jabaita dawala ka tara dukiya nashdu ha cigiyar ta layihun muka baya damunka janaita eh janaita alal nafsi janaita kayi laifi ko ka bata alan nafsi ga ranka allati laka rushdaha ko kuma janaita alan nafsi ka batar da ranka allati laka rushdaha wanda shiriyar ta kanka ne kai kake da hakkin ka shiryar da ita kuma ka batar da ita tubiul hawa kana ta san bin son zuciyarka fiha a cikin wannan duniya wa tattahimul hija kuma kana tuhumar hankali cewa to abu kaza dinnan mu ma dai muna so mu daina bari dai za mu daina za mu dawo mu ma za mu yi fa karatu shine wa tattahimul hija kana ta tuhumar hankali jahatta nasihan lam tujib bi nida'ihi jarabuka mamlu'un yura bi gizaihi jada'u kadir'un mulhafun bi ridaihi jazallahu khairan man a'adda lidaihi dawa'u tuqa fasta'mal al-khawfa war-raja jahatta nasiha kayi musu nasiha jahatta daga jahudu ne musu jahatta nasiha kayi musu nasiha lam tujib baka amsa ba bidida'ihi da kiran wanda yake kiran kai maka nasiha jirabuka birgamanka amma anan yana nufin ciki jarabuka birgamanka shine wanda muka yi magana baya jaka ce amma kamar rigar fulo ne jaka ce amma ɗinka ta ake da yadi kamar rigar fulo in aka sa abin da aka sa ciki sai a ɗaure ta eh jirabuka birgamanka mamlu'un cikakke ne yura da ake gani bigi za'ihi da abincinsa jada'uka abin da kake nema jada'uka abin da kake nema dir'un riga ne mulhafun wacce take mai lullubewa bir da'ihi da mayafinsa kawai kan so kake ka ci abinci ka samu suturu masu kyau kasa jazallahu khairan Allah ya saka da alkhairi man a'atta wanda ya tanadi li da'ihi ga ciwon wannan zuciya dawa'ut tuqa maganin tsoron Allah fasta amalal kaufa kai amfani da tsoro warraja da kuma tsammani wallahu ta'ala a'lam Allah shine masani